farfesan waka na kasa zama so ba ko shiru za ka yi ba afirka gwamnatoci da dama ban kaura kwarai babu daɗi ban kaura suke ba na dama farfesa ina za mu kwana manufofin wasu shirme da dama to ba ko shiru za ka yi in ka ba tashi ka gansu sai ka yi kyama ban kaura kwarai babu daman daɗi ba don mu suke yi ba aima farfesa ina za mu har kwana?
wani ganganci suke hagu da dama to ba ko shiru za ka yi in ka ba shigo yankin kamar za ka suma ban kaura kwarai babu daɗi biyayyar turawa a nan suka girma Farfesa ina za mu kwana.
komai aka sa sosai su ta kyarma To ba ko shiru za ka yi ba.
ba sa iya gane illa akwai ma Ban kaura kwarai kun ba.
ga gara mu yo gyara a yankin mu mu ma Farfesa ina za mu kafin kwana.
mi ba za ya zamfe da ku ba To ba ko shiru za ka yi bayan ba.
an mutu kun ga can babu tuba Ban kaura kwarai babu mai daɗi.
tsoro ba zai zamo jarumi ba Farfesa ina Ha!
za mu kwana.
Tumuran ba zama sai kayo ba To ba ko shiru za ka yi babu ba.
wai kuke ban manta da ku ba Ban kaura kwarai babu daɗi.
kunya abin a faɗa ba zan tsallake ba Farfesa ina za mu samori tora abin da yayi daidai Tuba ko shiru za ka yi.
yayi wa turawa gula sun yi waiwai Ban kaura kwarai babu daɗi.
daular wasulu sun birge ni ni kai Farfesa ina za mu sarkin zulu batun jumi ba kaɗan ba Tuba ko shiru za ka in yi.
sarki sasuwa ya isa lawa na can ba Ban kaura kwarai babu daɗi.
turawa sun sha wuya an yi arba Farfesa ina za mu maji-maji gwagwarmaya ce ga kowa Tuba ko shiru za ka yi.
jamusawa ya suka iya habawa Ban kaura kwarai babu daɗi.
sarki kin jikite lawal masu baiwa Farfesa ina za mu danganye da tun ba su wasa da kowa Tuba ko shiru za ka yi.
italiyawa ya suka yi da adowa Ban kaura kwarai babu da an ya faɗa da yawansu sun zama gawa Farfesa ina za mu a kwana.
ƙarƙashin manaliki gunkin adowa Tuba ko shiru za ka a san kama ba su ba da damar shiga ba Ban kaura kwarai babu da turawan ingila ba faɗi za su yi ba Farfesa ina za har mu rabin kwana.
ƙarni a santa ba ta dai shigo ba Tuba ko shiru za ka su ma libya ta da ba su yi lamani ba Ban kaura kwarai babu da an yi gumurzu wanda ba ɗan kaɗan ba Farfesa ina za mu Allah ya ji kan kwana.
a tahirin sakwatawa Tuba ko shiru za ka Muhammad a tahiru na ɗayyai gwadawa Ban kaura kwarai babu daɗi.
jarumtar da dukan mun sallamawa Farfesa ina za mu sultan kwana.
ya rikita su kafin kushewa Tuba ko shiru za ka yi kan ruwa.
afirka duka sun zama gawa Ban kaura kwarai yau babu daɗi.
kuke bin su suna ta kallon kuwawa Farfesa ina za mu a baya baya muna da idi kuduwa Tuba ko shiru za ka yi zaki ruwa.
ne ba wai na waiwai da wai ba Ban kaura kwarai babu idi daɗi.
amin na yi gwanda ba ta kwali ba Farfesa ina za mu Gwani na san kwana.
bai bar su sun shakatawa.
Tuba ko shiru za ka yi Robert ruwa.
Mugabe shi ma hakan ya yi tunawa.
Kura kwarai babu Gara ka daɗi.
mutu a jarumi wanda bai mutuwar ban kau da musu ruwa ba. Niyan gwamnati masu ban kaula manufofi da yawa suna ba ni kunya.
Farfesa ba zai yi zugun ba talakawan ku mun gane ba dan mu za ku yi abin arziki ba gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya farfesa ba zan yi zugun ba talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba na haushi E talakawan ku mun gane ba dan mu za ku yi abin afada ba ni na kira ku ban kaura domin lissafin ku ya zo ta baya Farfesa ina za mu kwana Baka da rashin tunani yake sa ɗan aiki ya je ya yi musaya.
Ban kaura ake ba kaɗan ba Idan kuma kwai dalili faɗa min mai tsugunan da ke ƙara kaya.
Ka san ba shiru za mu yo ba Talakawan ku sun gamsu ba kun shirin girke abin arziki ba.
Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba Mu matsala ta dame mu babu ita a gaban ku balle ku waigo.
Farfesa ina za mu kwana kamar taifar malaria suna kashe al'umma a duban agogo Ban kaura ake ba kaɗan ba kuka kuna ta korona mu talakawa ko sai kun kai mu bango Ka san ba shiru za mu yo ba gwamnati masu ban kaura mun gane policies ba dan mu kuke ba Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba Idan dan mu kuke yi muna da bukatu masu zafi amala.
Farfesa ina za mu kwana waɗanda ke hannun rantsa numfashi barci muke yi da kwalla Ban kaura ake ba kaɗan ba duka kun tsallake yau kuna ta bikin korona wai ta fi illa Ka san ba shiru za mu yo ko ba a episode palliative kura kowa ta yi ƙarar aduba Gwamnati masu ban kamura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba dan mu za ku yi abin arziki An ba.
Amadu dai wakilin ku yau maganar ciki zan amayo ta fili.
Farfesa ina za mu Ni kwana.
waka ɗai nake bar wa ‘yan mata su ɗare wa sanabe da gwalli.
Ban kaura ake ba kaɗan ba.
Sadarori na misalai da kan zakalin baje koli na sanya kwalli.
Ka san ba shiru za mu yo ba.
Ko na bar shi ne fuska gyautan zance ba ji kyallon batu ba.
Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba dan mu za ku yi abin arziki ba.
Asibitoci ba isassu mai koro na aiki na banza.
Farfesa ina za mu kwana.
Bakar manufar turawan can domin karya waɗansu a ƙara iza.
Ban kaura ake ba kaɗan ba.
Annoba ba wai bace kuma kwai damuwar da ta ci ko kiraza.
Ka san ba shiru za mu yo Ba ba.
kwa komai da yardar mu komai sun ka azaba kwa tsallakewa.
Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba dan mu za ku yi abin arziki ba.
Wawaye ne yawancin ku don ba ku gane kuna da nauyi a kawa.
Farfesa ina za mu kwana.
Dukkanin ku iri guda ko ke gara makafi ba gani masu kewa.
Ban kaura ake ba kaɗan ba.
A cikin jama'a akwai yunwa gasha na shan wuyar da ba yar kaɗan Kasan ba.
ba shiru za mu yo ba.
Kuna ta da kwansu koro na anya ba kwangilar kashe muku kayo ba.
Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Eh?
Talakawa ba da mu za ku yi abin arziki ba Korona gaskiya ce idan kun so ku yi mata bauta.
farfesa ina za mu kwana Shin wai ku ba ku jin kunya dokokin da kuke domin ansasa ta.
ban kaura ake ba kaɗan ba Dukar ta ɓaci kullum ba kwa gajiya wai ko ku samu ku kasan huta.
ba shiru za mu yi ba Abinda kuke wa korona da za ku yi wa tsaro ba ma korafi ba.
gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya Farfesa ba zan yi zugun ba.
talakawan ku mun gane ba dan mu za ku yi abin arziki ba.
Matsala ta tsaro tana kwanta amma ga korona kuma ta gata.
Farfesa ina za mu kwana.
Kadai korona ke damu shi talakan gumma da zai je ya kwanta.
Ban kaura ake ba kaɗan In maka kalli abin da ke faruwa sai magan kukuri malalata.
ka san ba shiru za mu yi Ku ba.
Manufar ku daban, ayyukan daban, ƙorafinmu ba za ku aiwatar da shi ba.
Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba dan mu za ku yi abin arziki ba.
Gabannin Afirka gaba ɗaya ban ɗauke wa kowa batu ba.
Farfesa ina za mu kwana.
Kuna ta biyar turawa da kun gama aikin ba tunawa suke ba.
Ban kaura ake ba kaɗan ba.
Shan ku su da kuko a yau tafiya ta ruwan da ba kowa shiri ba.
Ka san ba shiru za mu yo ba.
Kun yi biyu biyu ba biyayye ba kanne ba mata ku ake ba.
Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba.
Afirka babu ta ido abinda akan yi gare mu zai har zukaka.
Farfesa ina za mu Ka zaɓi kwana.
shugaba wakilinka komai zai yanke baya tuntuɓarka.
Ban kaura ake ba kaɗan ba.
Balle ya san buƙatar ka ko ra'ayinka da zai bi don girmama ka.
Ka san ba shiru za mu yo ba.
Dalilan zaɓukan ma idan na ce ku faɗi ba kwa zai kake ba.
Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki.
ba ma korona ɗai ba inda turai ta faɗi ina mai musawa Farfesa ina za mu kwana.
gabanin afirka gaba ɗaya za ka jiyo su sun sallamawa Ban kaura ake ba kaɗan su ba.
suke mulkin ƙasashen su sannan su yi mulkin ƙasashen kuwawa Ka san ba shiru za mu yo ba.
kana wani ɓashe baki ka ƙara biyar ba za ku wanye da lau ba Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba.
Kowa shi ya san turakarsa kai don me ka tsaya ana sarrafa ka.
Farfesa ina za mu kwana.
Allah shi ne ya kawo ka in wa'adinka ya zo ba a tsallake ka.
Ban kaura ake ba kaɗan Duk ba.
dalilan shugabannin Afirka da za ku ji su sai kun yi kuka.
Ka san ba shiru za mu yo ba.
Sai ka ga wai mutane ne ko kwa butun butumai ba zan ambata ba.
Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba.
wannan ne dalili ana yunwa da kishi sunai na tara Farfesa ina za mu kwana.
dokar kulle da takunkumi wane rashawa mai janyo asara Ban kaura ake ba kaɗan a ba.
gurin wasu ta fice da na fi kyalafa shi tuni ba shi mata da kura Ka san ba shiru za mu yo ba.
Kaɗan masana na na kuru na wuhan ma ba ta kai ku ta kunkumi ba Gwamnati masu bankaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
farfesa ba zan yi zugun ba Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba.
korona na da illa ma ta rashin tsaro ta fi girma Farfesa ina za mu kwana.
korona na da illa illar yunwa kamar ta fi girma Bankaura ake ba kaɗan ba.
korona na da illa kiwon lafiyar mu yabu na ta girma Kasan ba shiru za mu yi ba.
an tare wa korona ga matsaloli sun fi kirga a turba Gwamnati masu bankaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
farfesa ba zan yi zugun ba Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba.
afirka manya bacci ku tashi mafarka ko mu kare a kallo Farfesa ina za mu kwana.
turawa mu kyale su su ma kan matsalar su mimo su gwalo Ban kaura ake ba kaɗan ba.
mu da raken mu sanda a yanka guda a rike a baishe mu tsolo Kasan ba shiru za mu yi ba.
amma su da wayan su duk shugaba bai ketare mabiya ba Gwamnati masu bankaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba.
Annoba ba a fatan ta talakawan sun doku sun lausa shelas.
Farfesa ina za mu kwana.
Dama ya lafiyar kura balle annobar da ta murkushe tas.
Ban kaura ake ba kaɗan ba.
Gwamnati ke rage aiki masana'u da yawansu sun durkushe kar.
Kasan ba shiru za mu yi ba.
Ina dabarun ku in ba ku gane tara-tara za mu yi ba.
Gwamnati masu bankaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
To,
Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba.
Tara-tara za mu yi matakar matsalar ta mai mu baya.
Farfesa ina za mu Mu kwana.
sauƙaƙe dukannin harajai 'yan daidai da kwanci ƙaraya.
Ban kaura ake ba kaɗan ba.
Ya zama tausayi ya yi rana dama shugaba sai da Ka layya.
san ba shiru za mu yi Kai duk ba.
mai zafafawa matsatan ba son sauƙaƙawar kake ba.
Gwamnati masu bankaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba.
Kuma ba ni manta da ku ba talakawa kuna ba na haushi.
Farfesa ina za mu kwana.
Shegen kwaɗayi da san zuciya da tumasanci mu tarin farashi.
Ban kaura ake ba kaɗan Ɗauke munafurci da son rai da keta in ka zo haɗar da kyashi.
ka san ba shiru za mu yi In ba.
mun magana da murya guda wani mai shauni ba zai ja da mu ba.
Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki mu ba.
cire tsoro mu bar fargaba mu tsaya yancin ba zai su bane ba Farfesa ina za mu kowa ya kwana.
miƙe ya nema na kai bayano ra'ayi ba zai zan wuya ba Ban kaura ake ba kaɗan ba.
kuma zam jarumai masu juriya masu ƙaunar kanmu ba mu zambata ba Kasan ba shiru za mu yi in ba.
mun aiki da lura su mako ba haka ne kusan za su yi ba Gwamnati masu bankaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba Talakawan ku mun gane ba ba da mu za ku yi abin arziki ba kai da ake mulka kake taimakon wanda duka zaɓa ka turo farfesa ina za mu kwana kai talakan ka ne ke da mulki a faɗin duniyar nan a jero ban kaura ake ba kaɗan ba manufofin da za a yi a gwamnati ra'ayoyin ku dai za a tsaro ba san ba shiru za mu yi ba da a yankunan afirka da su ba su san da kai ko akwai ba gwamnati masu banka wura manufofi da yawa suna ba mu kunya Farfesa ba zan yi zugun ba.
talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki Kai an mutanen da sake mai kaza kai da kafa ake baka kullu.
farfesa ina za mu kwana Kusan kusuman da an kai wa suna mai jego ake baiwa wannan.
ban kaura ake ba kaɗan ba Da In kuma an ci moriyar ganga don Allah a je kar a yannan.
gasan ba shiru za mu yi Me za mu yi a Afirka a yi mana gumi yankinmu ne ba a rama.
gwamnati masu banka wura manufofi da yawa suna ba mu kunya Farfesa ba zan yi zugun ba.
Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba.
makircin fararen mutane mamugunta ba sabar tsiya ba Farfesa ina za mu kwana.
corona sun ka kawo ta karfi mun samar da magani sun ki karba Ban kaura ake ba kaɗan ba.
Wani yar karamar kasar can tanzania ta yi katari ba a na'am da shi ba Kasan ba shiru za mu yi ba.
dama ba wai su karba su sha ba mudun ba su sa halin don mu sha ba Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Farfesa ba zan yi zugun ba Talakawan ku mun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba.
ga cinikin magani yadda miyagun manufa da za su yi watanda Farfesa ina za mu kwana ƙasashe ne da yanci na karya umarni su karɓo su inda ban kaura ake baka ga da wasu taron tsintsiya babu shara gara ka ɗautu bani da gauda ka san ba shiru za mu ban yi kaurar banza kun dame mu kuma ba 'yancin kuke ma da shi ba gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya Farfesa ba zan yi zugun ba talakawan kun gane ba da mu za ku yi abin arziki ba Ba kai ke iya min ba ba ni ke yi don isar wata isa ba.
farfesa ina za mu kwana Mashi'a ce ta wandara mai iya tsuntsaye da kwai ba akwai ba.
ban kaura ake ba kaɗan ba Amadu ɗalibi nake ban zarce kolo a da'irar kwami ba.
Kasan ba shiru za mu yi Yaya gunshattu ɗan faki kauna ba ta tai ta bar ambato ba.
Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba mu kunya.
Talakawan ku mun gane ba dan mu za ku yi abin abin arziki ba. Eh, Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba na haushi. E talakawan ku mun gane ba dan mu za ku yi abin afada ba.
Gwamnati masu ban kaura manufofi da yawa suna ba ni kunya. Talakawan ku mun gane ba dan mu za ku yi abin arziki.